shine addu'a lidalabis sukuya don neman shayarwa Allah shayar da bayi shine ruwan da zuwansa ya jinkirta sanda an saba ganin ruwa ya zamo ba a gani ba kamar al'adarsa yadda da aka saba to a sannan sai a yi addu'a cewa Allah ya kawo ruwan sama ne au na haram ko korama au gairahuma ko waninsu wartahu ilaihi ya zamo an bukatar da su zuwa gare shi suna bukatar haka wajen malikawa suka ce ana yin addu'a don samun ruwa ko da don shan dabbobi ne ya zama su suna da ruwan da za su sha amma ga wani rafi can wanda da shi yake kawo ruwa dabbobin su suke sha su ba su da ruwan wannan rafin amma dai dabbobin su anan suke sha sai rafin yake kawo ruwa to ko da wannan ayi sallar istisai kuma suka ce ya halatta ma wato wa fi'lu khairil muhtaji lil muhtaji wanda yake shi yana da ruwa ya samu yadda duk ake so amma kuma ya ji wani babu to ya addu'a dan wancan da ya sa matsalar kana kano ko mutanen kano kun ji cewa a zariya ba ruwa ana ba ruwa ana fai to kuna kanan kwa iya musu sallar neman Allah ya shayar da su kwa iya musu a sallar neman Allah ya shayar da su duk wannan ya halatta a matsa daidai ne musamman a matsamar marikawa yadda za a ga shewa halil ya bayani a motasar ibn askar ya yi bayani a isha da tsari to ya istiskai iri uku ne addu'a mutlaka koma baya a ciki shine ai addu'a ta gaba gari ta gaba daya ko mutum shi kadai ke addu'a Allah ya bamu ruwa Allah ya bamu ruwa ko ko jama'a su addu'a Allah ya bamu ruwa matsakaice shine alba ai addu'a bayan salloli ko da ba na fila ce cewa Allah ya bada ruwa mafificin nau'o'in istiskai ayi da sallah raka'a biyu da hudu ba biyu kamar yadda ake ajiye an an ba samu ruwa ba sai a sake fita a yi ha Allah ya kawo ruwa yin addu'a nan yin sallan nan sunna ce duk malamai na musulunci sun gama akan haka qala Allah ta'ala wani tabaraka ta'ala yace tunda yanda annabi Musa ya nemi shayarwa ga mutanensa muka ce da shi tunda ruwa kuke bukata to ka daga sandanka ka bigi dutsen nan an ce dutsen da ya gudu da tufafinsa kenan a shi kenan annabi musa yana daga sandan yana dukan dutsen nan sai ga idanun ruwa goma sha biyu sun bugo daga gare shi gidan kabilun banu isra'ila wato nan a ayar ta goyi ijazi na haske fara raba hun fanfajarat minhu shi yasa an shafe jumla an yi ijazi bi harfi jumlatin bi harfi jumlatin awil jumal to wannan bi harfi jumlatin ne an kama daga sabu Allah ya sayar da shi ya ce walidu walidu nufata aike ni a sannan walidu nufata yana gwamnan madina ya aike ni zuwa abdan abbasin ina tambayarsa ya sufar yadda manzo Allah ya sallah a wajen neman shayar da ruwa sai ya ce manzana sallallahu alaihi wasallam ya fita da yana mai mummunan kama wato mai muna na kama wato ba tufafi madaukaki ba ai bi siya da hidimati a tufafi na aiki yana wada dan fita hakan ya fi jawo nuna kaskanci da karayar zuciya to muka ware an yana ne kaskan da kai mutararri an yana ne kaskan da kai hatta a tal musalla ai je gurin da ake sallar gini ai ai harijar madina ce masallatar idin nan daga wajen madina ne ala alfi zira'in min almasjidin nabawiyyi kamar kamu dubu ne daga masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallama shi yasa ashe ya fi kamata a fita zuwa waje don sallar neman shayar da ruwa don wannan ya fiyar wata ga mutane wanda za su fita gaba ɗaya har mata har yara ƙanana da dattijai kai har dabbobi ma a iya zuwa da su wajen neman shayar su shirya sallar neman shayar da ruwa domin haka ya fi kusantawa ga jawo tausayi da rahama jin kai saboda hadisin ali ala da manzar ana anillahi malam bayan Allah ku daina saba wa Allah ku sassauta saba wa Allah da kuke ku rage domin lamarin da shanin in ba dan ya wa'yansu samari masu tsoron Allah ba ga shi suna jin ganiyar kurukinsu suna jin ganiyar samartaka amma tare da haka wannan samartakar da suke ji ba ta sa su sun saba wa Allah ba to in ba domin irin wa'yannan ba kaga wannan kamar wata matashiya ce kenan ga waɗanda suke samari yawa in a halin samartaka taka wannan samartaka ba ta sa ka saba wa Allah ba sai ka zamo wani maɗaukaki wajen Allah wanda saboda kai ma sai a kyale mutane a ba a sauka musu da azaba ba duk da cewa sun cancanci azaba ba a ce a samu samari kuma suke jawo al'umma musibu ba a maimakon samarin a samu wanda za su zamo sababin kare al'umma daga musibu amma kuma a waye gari an samu samarin wanda kullum su ne suke tsokano al'umma nau'o'in musibu irin daban-daban wa baha'imu da dabbobi rutawun da suke kiwo da yara jirajirai masu tsotsan nono masu shan nono da an zubo muku azaba zubowa wata ruwaya laula ibadun lillahi rukun ba da wasu bayi na Allah ba masu koyaushe suna sallah abu na amin ya gwaito hadisi ba wata rana sai ko akwai mai shela da ke shela kai mutane ku rage saba wa Allah ku rage saba wa Allah sadawacin Allah yana ruko akan saba masa yan ba dan mazaje ba masu tsoron Allah yara ganana masu shan nono wadda dabbobi masu kiwo da an zubo muku azaba sabban zubowa sun marurai ku da hirar sannan kuma a tantake ku da azaba tantakewa. Farajiyar mundara ya hau kan mimbari buɗa ba kuma hajjiri za a yayi wannan gwalangwasan da kuke na hudu ba ba a tashi hudu ba a ita gwalangwaso a ciki ba irin wannan yayi ba sai dai bai gushe ba a cikin addu'a da kaskan da kai da kamar bari sannan ya salla raka a biyu kamar da yake salla a idi wato ka salatul idi kamar salla idi fil jihar a wajen bayyana karatu wata kabili da kamar bari a raka farko bakwai a ta biyu kuma biyar a kan wannan zai dubra aliyu in yake zai dubra aliyu ibn al-husayn ibn aliyu ibn abi dalib wato zai malamin nan babba wanda cikin iyalin gidan annabi sallallahu alaihi wasallama samun mai ilimin sa da kyar da wuya malami ne Allah ya hore masa ilimi kuma shi ne zaidiyawa suke danganta gare shi wanda su yanzu an fi samun su a yaman a yaman zaidiyawa to suna danganta kansu ne ga zaidun aliyu yau madam na abdul azizi jariri da izu jariri tabari da shafi'awa da hanabilawa duk sun ce wajen sallar neman shayarwa a raka ta farko a kabbara bakwai a raka ta biyu a kabbara biyar malikawa ko da anabiyawa su suka ce a a sallar neman shayarwa ba kamar bari a ciki ba kamar sallar gini ba sai yasa tasbihin ba ta ko ina ba ne ta wani wajen ne masu sunan sun waito wannan hadisi da isnadi ingantacce Abdullahi bin Al-Ansari ya fito wato zuwa Sahara zuwa fili don neman shayarwa a shekara tun da hudu daga hijira a sannan yana gwamnan kofa wanda a sannan Ibrahim Zubairu ne na ɗashi a matsayin gwamnan kofa Barawun da azur sahabu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tare da shi da zai dole har kama wanda shi ba sahabi ne Allah ya kare ta gare su yana yi sallar neman shayarwa yace ya fakama lahum ya za gare su akan kafafunsa bai hau kan minbari ba ba akan minbari ba ya ta istighfari ya ta istighfari sannan ya sallah raka'a biyu ya fito ya bayyana karatu bai kiran sallah ba bai a bayi kama ba Buhari ne ya ruwaito hadisu an gaba daga Badin Sabinu ya gaba daga aminsa a Allah ya kare ta gare shi yake daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ranar da ya fita yana neman shayarwa yace ya juyo bayansa ga mutane ya fuskanci alƙirla yana ta addu'a sannan ya juya mayafinsa sannan ya mana sallah raka'a biyu ya bayyana a ciki da karatu wato zahiru zahiru wannan wa ma kaulahu da abin da aka faɗa hadisan da ta zo aka fara faɗa da ma wanda za a faɗa nan gaba cewa ana yin sallar bayan an yi hudu ba akan haka laisu da suyanin sauri da ibnu baddalin daga malikawa suke sai dai mafi yawan malamai bisa cewa ana yin sallar kafin a yi hudu ba kamar yadda ake a fili saboda hadisin da imam ahmad da bayaki da ibnu majah suka fitta shi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito yau wata rana ya tafi yana neman shayarwa ya mana sallah raka biyu ba da kiran sallah ba ba da ikama ba sannan ya mana huduba ya roki ubangiji azza wa jalla su mafi yawan malamai sun ba da amsa daga littafin da aka ce hadisan da aka kawo a wannan littafin summa iya cewa summa a wayannan hadisan ta zo ne wajen jerantawa da libari a wajen ba da labari faɗar kaɗai ana faɗar summa don jerantawa da na libari kamar misali na baitin nan mashuri kulli man mata summa mata abuhu summa min kabli zaka dan mata jaddu sai ne liman mata ga wanda shi kansa mutuwa ne summa mata abu sannan kuma daman sai a baya ubansa ya mutu kuma min kabli za ka kad ma ta jardu sannan kafin ma uban ya mutu kakan ya mutu to ka faɗa masa kaga summa ba ta zo bane dan tartibi ruqo'i to ta so zo ne da tartibi zikiri tare da haka a gabatar da sallar akan hudubar ko a jinki da sallar daga hudubar jahilin ya halatta ya an ce ma cewa anar sallallahu alaihi wasallam wani lokacin ya fara yin hudubar sannan ya sallah wani lokacin kuma ya sallah sannan ya hudubar da lafiya da aka din da ya nesa ba da ya ce hawwala rida'ahu ya ya sanya bangaren dama ya koma bisa kafadarsa ta hagu kuma bangaren da ke dama hagun ya koma dama sai ya ce fi nasil ba bayan juya wasu wanda zai zo a hadisin nasin hudu ba hikimar wannan dan ai alfalu da cewa Allah ya sauya halin da ake ciki daga fari zuwa yalwa da fuskar saukar da ruwa yin haka juya mayafin nan sunna ce dukkan malamai sun tafi akan haka dukkan malamai sun tafi akan haka to an karo wato rawahul buhari buhari ya ruwaito wannan hadisin an wuce shi ko an anasa rawahul anasa sun masalla lana raka a kai sun ne mana sallah raka a biyu da alfi mai jira ya bayyana cikin su da karatu rawahul amsatu wannan hadisin duk mutum biyar sun ruwaito shi buhari da muslim da abu dawud da tunzi da nasa'i da sun ruwaito shi an gaba daga sai na anas Allah kare ta gare shi cewa annabi sallallahu annabin Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance baya daga hannunsa a wani abu daga addu'a sai ko a addu'a da yake ta neman shayar da ruwa amma wasu sun ruwaito cewa yana dagawa har ma aka ce ai maganan ma annabi yana daga hannu a addu'a hadisi ne wanda yake ya kai matsayin tawaturi ma'anawi domin yanda shu'abla yake faɗa a misbahun rawi da kulle ha tawaturin lafziyu yan rafi fi du'a'i ma'anawiyu rashin ko hadisi wanda yake ya bada wato ya zo da tawaturi ma'anawi shi ma dole a yadda da shi yadda sai dai Abdullahi al-Alawi yake faɗa a Marakin Su'ud wa kaɗa bi sirki habari tawatuli wa sauyi bayna muslimin wa kafiri wal lafzi wal ma'ana mutawatirul lafzi dole a yadda da shi mutawatirul ma'anawi shi ma dai dole a yadda da shi shine abinda mafi yawan malamai suke kai cewa mutawatirul ma'anawi ma dole a yadda da shi wa zaka habaru man adatan kirruhu mun to mun haziru ha a ga farin hammatarsa wannan hadisi mutum biyar sun ruwaito shi amma banda tirmizi banda tirmizi to wakana shiru bi zalika fahi ila sana'i a wata ruwaya yana nuni da bayan tafukansa zuwa sama haka haka yake addu'a fi da ladi rafil makaroni a wajen neman ɗauke abin da yake abin ki addu'a da yake kamar cewa ya ubangiji ka yayi mana musiba ka yayi mana duk wata musiba an so a sanya bato cikin tafuka zuwa sama a yi haka idan alheri ake nema wanda harau ma a sanya bayan su zuwa sama idan ana neman ɗauke shari da sannu ladufan addu'a za su zo nan gaba ladufan addu'a cikakku da cikakken bayani a kitabu du'a in Allah ya so da nan da zai tashi na so hukmatihi na so hukmatihi